ولا عقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقية لا زالت إلا الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصاري والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وحاتم المحمد شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن جوس الأجواسي قطب الأقداء شهري الداري الإدلاكي حاتم الهتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية جاء رسول الله يا همة الشيء اهدر لنا بهذا المهدر والقاد في نظرة تأتي لنا بالظفر اللهم لا تدف أسألك ولا دفع فيما جرى بالمقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على العظيم الحمد لله ولا عبد الله وما بكم من نعمة فمن الله yau muna zama na ɗari biyu da takwas cikin jiyo muna jawahirul ma'ani alfasul khamis fasali na biyar fi masail fikihiyya a cikin mas'ala na fikihu ɗariƙa ko da ɓangaren shari'a da ɗariƙa ne ko fatawihil ilimiyya da fatawoyin shautu na ilimi wanda ya amsa sule sai na radiyallahu anhu an hukumin shari'i an tambayi shautu jani akan hukuncin shari'a ba jaba radiyallahu anhu bi kauli shautu jani amsa ya ce haƙiƙatul hukumin shari'i haƙiƙan hukuncin shari'a ko ya dabulahi shine magana Allah almutaliqu bi af'al mukallafina wanda ya rataya da aikin taklifi an dora ma kaza kai kaza in ka kai balaga kai sallah in kana da dukiya kaza ka cire kaza in kana da zakka kaza ka noma waje kaza ka cire kaza wannan shine akwai wanda ya rataya taklifi ne amma ya rata da islam yawa musulunci wannan shi ne fama nususu fama fin nususu kutubi a cikin littafi wanda ya zo na ilahi wato littafin da ya zo daga ubangiji fa zahirun zahiri ne abin da yake bayyana alatihi aina qaulul lahi bi zati shine abin da yake fadan qaulul lahi bi zati ubangiji ne ya fada ba fadan annabi ba eh qaulul lahi bi zati shine me at-taura injila zabura al-furqan wayannan qaulul lahi ne bi zati ubangiji ne ya fada da zatinsa ba zan rikitar ba amma a gane wannan tukuna yawa in an gane fahimtar haka to akwai fahimtar da take sama da wannan kuma fahimtar da take sama da wannan ƙaunin lahi bai zati shi ƙaunin lahi bai zati wa yake fahimta manzala ne saboda haka mu matsayin dilala yake nuna mana dilala ne isharatun wa dilalatun fi fahimil qur'ani ba ainul ainul qauli bane ba ainul qauli na Allah bane ba haka abin yake ba ba wanda yake fahimtar illa rasulullahi Allah ya sa da gane in an tafi a hakan da zan yi ƙoƙarin yadda za a fahimci yadda ake nufi in ka ce alif lamin zalika kitabu la raiba fi kaga alifun lamun mimun haka isharatun وإدلالا إشارة وإدلالا yadda za ka gane ake gaya maka amma yadda manzala ya gane daga wajen rabul izzati ba irin yadda ka gane ba ne ba za ka gane ba ba za ka gane ba amma an yi maka yadda za ka gane ka kira alif ka kira lamun ka kira sinun ka kira sadun duk za su zo haka wa ma umirat bihi rusulu amma abinda aka hori annabawa da su harijan anil kutubi shi kuma an fito da shi ne daga littattafan fal'amur fi mushkilun al'amarin yana rikitarwa al'amarin manzala in ce manzanni kawai fi mushkilun akwai rikitarwa wa zawala iskalihi amma abin da ya kawar da iskalinsa kaga annabi zai ce saboda ka hadisi kenan annabi zai ce to shi Allah a ƙa'ida babu annabin da ya taɓa yin ƙarya ɗaya kenan yana da fidana ya gane komai yana da zaka yana da fidana gashi kuma aminun ne amincece ne saboda haka shi zai saukar da abin yadda yake zai faɗa maka yadda yake amma yadda yake yadda kai za ka gane a yanayinka kamar yadda mutum zai koya wa mutum alifin ba'un sinun mimun kowace alifin ba'un sinun mimun alifin lamun lamun ha'un alifin لام راء حاء ميم نون ألف لام راء حاء ياء ميم مسألي بسم الله الرحمن الرحيم kai ka san yadda za ka yi ka isar da saƙon ya ji kai ka san yadda ka isar amma ka karɓe shi daga Allah ga yadda yake kutubin samawiya wanda ya zamo mushkila kuma daga annabawa ne wanda za su amma ba mushkila ne na bayan da za ka yi ka wuce su a fahimta ne wazawal iskali abam da ke cikin iskalinsa yanzu wanda suke cewa misali baronsu da ƙurani baronsu da hadisi boko zalla amin boko in ce ƙurani zalla to zawal iskali anna Allah ta'ala ya kulu yanda aka gusa da iskalinsa a ce to Allah ya umarni a yi kaza to kuma gashi nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shi kuma a yi kaza eh Allah ya ce a yi kaza manzo Allah kuma ya bada izinin shi ma a yi kaza to sai aka goma shi yasa ba hada karatun alkurani a lokacin da ake rubuta alkurani ba rubuta hadisin annabi ba saboda kar a hada a gwamatsa wakila saboda wannan ma'ana an bar ƙurani sai da aka hada shi tukunna ko kuma ƙurani duk an yi amma isharar manzala ya ba da izinin a yi shine oktubuli abisha oktubuli abisha a rubuta abin da manzala ya ne abu wani mutum yaman shine dalilin rubutan hadisi wakila ko kuma yana daga cikin dalilin rubuta hadisi uktubli abu shah a rubuta abu shah abin da ya tambaya amma ba ƙurari ba ne to lokacin hada hadisin annabi muhammadu da ana rubuta ƙura'ani ana rubuta hadisi sai ya zamo amuru bin shu'aib ko haka ne an jaddiya abdullahi bin amuru bin asi yana daga cikin wanda suka rubuta waɗansu babin hadisin manzala da suka rubuta hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam mazala sai umarni a kona to shi sai ya boye wasu dan amma a umarni an ce a kona saboda kar a yi hitladin a lokacin ana rubuta alkurani rubuta alkurani kuma ba hada ba hada alkurani ba rubuta alkurani daban hada alkurani daban rubuta alkurani wancan kowa yana rubuta abin da ya sani ya iya ne dan ba duk larabawa ne suka iya rubutu da karatu ba eh kadan ne daga ciki wanda suke marubuta suka fara suke koyon rubutun amma yawancinsu ga su a sahara aka yi su sai aka yi su da wata irin kwakwalwa wanda suke haddace komi kamun ana zumin ɗinsa ne kawai za su dawo da abin amma ba za su iya rubuta komi ba to shikenan tun da haka ne a hijira na da shekara ɗari ba ɗaya ko ba biyu ya dai lokacin umaru bin abdulaziz a lokacin aka fara tara hadisin annabi muhammadu shi kuma umaru bin abdulaziz ya yi wa fati ne shekara hijira na shekara 101 yana da shekara 101 a lokacin manzala sallallahu sai na umaru ya fara hada hadisi manzala an yi gumu shi kansa wajen a yarda a a rubuta hadisin kamar yadda aka yi lokacin umaru bin haddad lokacin hada alqurani to kaga anan tunda wancan qurani an rubuta shi amma baya kirjin yana kirjin mazaje amma ba ba a hade a ce qurani an yi ittifaqi an fitar da shi shi kada ya duniya haka ba ba yi haka ba eh sai dai wannan ya karanta wannan ya karanta wannan ya karanta wanda aka ce suke da haddan hadisi a iya tafakuri mutane tara ne a zamanin annabi mutane tara ne suke da haddan ƙurani a cikin ƙirazansu gaba ke daya eh ubayu abu musa lashari zaidu bin sabitin ga suna dai ma'azumin jabalin su tara ne wanda suka haddace alkurani a su amma waɗansu sun haddace waɗansu ba biyu wasu wasu haddace ba kan abdullahi bin mas'udin shi ya haddace sura ɗari saba'in da wani abu ne a bakin manzala hafist min fanni rasulillahi nifun wasabuna suratan nifun wasabuna suratan ya dace sura saba'in da wani abu ne to ga sunan dai a yadda abin da nake magana bambancin iskalin to tunda a lokacin kuma bayan an yi a fatin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a lokacin ne tukuna aka zo aka hada alqur'ani shi ma da rikita rikita da darigiza an kai an kawo kuma wanda ya tsaya wajen hada alqur'anin a lokacin wanda sayyidina zaid bin sabit sayyidina usman bin affan yana kan tsayawa domin yana daga cikin madata alkurani domin tun zamanin da abu dardai wamiru tamimu dari sayyidina usman bin affan sayyidina ubay bin kabin ma'azim bin jabalin abdullahi bin abbasin da sauransu abdullahi bin umma abdullahi bin mas'udin da sauransu su tara ne dai wanda suka hadace alkurani su tara ne to a cikin wannan da aka zo hada alkuranin an hada alkuranin ne da kyar amma kowane aya in ta zo shaida biyu ake zuwa mata da shi sai wannan yaji wannan yaji to kana fito da shi sai sama da haka amma ba shaida ɗaya ba shine dalilin huzaimata mata ya kafa dalili da alkurani da hada alkurani aka bashi shaidan mutum biyu a mutum mutum ɗaya ne amma mutum biyu inda ya faɗi wani abu Allah ya yarda manzo Allah ya yarda ya zama shaida kai saboda abin da ya faru a kan Huzaima shine laqad ja'akum rasulu ta zuwa cikin alqurani yana jin ana karanta ta amma ba a same ta ba wakila wata ƙuyo matarduna fihi ilallah su ne guda biyu shi kadai ne ba da shaida akai ya ce wannan a cikin alkurani take aka sa amma kowane shaida alkurani bibbiyu bibbiyu bibbiyu bibbiyu mutane suke zuwa na'am to kaga ya zama duk wani mushkila an tsayar da alkurani yadda yake an rubuta alkurani yadda yake saboda haka sai ya zamo zawali iskalihi abinda Allah ya faɗa kan annabawa annabawa na masu gaskiya ne masu amana ne ga zakayi ga kidana ga amana wannan shine yasa Allah ya ce zawali iskalihi shine wa ma arsalna min rasulin illa li ba'a bi iznillah kun fahimci magana wa ma arsalna min rasulin ba mu turo wani annabi ba illa li ba'a sai dan abi shi bi iznillah wannan kuma izin daga Allah ne wannan Qur'ani ya nuna cewa za a bi annabi za a bi shi fima kala ƙaunin lasuwanin tala ainihi wa zati to saboda ka to za a bi shi kenan to kuna fahimtar karatun karatun yana da rikici ne yana da rikici in ba a gane shi ba shi ne gaba kiɗin aka gwarmai aka haɗa yadda aka haɗa to za a sha wahala yadda aka sha wahala Allah ke shine wa kauli da fadinsa manudi rasula wanda ya bin manzon Allah faqad ata Allah Allah ya bi kaga an saki karfafa ka kenan eh wa marsana na rasul illa li yuta ba mu turo annabi ba sai dan ya zama muku jagora ku bi shi abun ku ya biyo ta hannun annabi yawa man yudilla rasula wanda ya bi manzo Allah faqada ada Allah to Allah ya bi kaga an sakan maka kenan an zawali iskali an gusan maka da wani iskali balle ka ce a kana kokonto bai da amana ne bai da fidana ne bashi da kaza bashi da babu wannan Allah ya baka kowannan dama wa qawlu da fadin Allah yake cewa wa in tudiyu in dai kuka bi annabin ta tadu za ku shirya kowane annabi kowane annabi alamin lawahida kowane annabi wani to da ihu ta tadu in dai kuka bi shi kun shirya ko za ku shirya wa kaudu wa man shaƙi ko rasula min badi ma ta bayyana lahu huda wai ta bi gair sabilal mu'minina nuwalli ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira wanda ya wani shaƙi ko rasula wanda ya kokonto shakka ya yi kokonto ya jayi a kan abin da annabi ya zo da shi ko mai saƙo ya zo da shi wannan daga wannan ake samu rasa na bin malami min ba da mata bin wata digar sabil muminina ya biyo hanyar wanda ya bi na son ransa to nuwali yau mata wala wani sili jahannam wasu almasira Allah ke fahazil ayatu wayannan ayoyi musrihatun suna bayyane bi anna amar rasul domin horon manzon Allah huwa ainu qaulai magana Allah ne saboda sun fahimta abin da yake faruwa kun ga wannan magana na fara biyu ne kawai ko yanzu misali a wani ma ji buwarar mukallafi ta siyo imani sun ma marifat ma shilubi farba ainihi me kake ji fassaran fahimtar magana annabi ne daga nan ne malamai suka samu wirasa su za su fassaranta da awwalu ma yajibu alal mukallafi tasiu imani kaga tasiu imani kuwa an tashhadu an la ilaha illallah ne wa anna muhammadar rasulullah ko ba ko ba shi bane shine to amma ba haka aka gaya maka a cikin duk hadisi ba za ka samu wannan ba to shine suke ce mar kala kato kun fahimta to wannan ta inda za ka gane mutum ya zama jahili ne bi ainihi domin maganan annabi muhammadu Allah maganan Allah annabi muhammadu ne yake gane ba magana annabawa malamai ne suke ganewa saboda ka tunda malamai ne suke ganewa su ne ya kamata su yi bayani akan yaya abin yake in aka zo aka duba sai ga sun ci amanan ilimi ba su ci amanan komi ba na ilimi komi sun sauka da shi a manzilinsa me waje ba bayan awolu majibal makalafi ta sun ma marifatu maslubi fardu aini sai aka ce mai ka haka misalati wasu saumi wazzakati dala bunil islamu alame kaga abin ya fito ashhadu an la ilaha illa ashhadu anna muhammadar rasulullah iqami salati ta'i zakati sawm ramadan hajj labati liman sa'a ilayhi sabila zaka ga wannan a cikin hadisi zaka gane ma'anan wannan a cikin hadisin annabi amma ba shine hadisin ba ana ganewa to haka abubuwan suke kaga wannan la ta'ala Allah amara bi dati rasuli Allah ya hori bin annabi fi kulli ma umira bihi cikin duk abin da manzo Allah ya ce ayi wannan hanu ya ce kuma karayi kama kala fi ayatul ukhra kamar ne ya fada cikin wata aya ma ta kuma rasulu duk abin da manzo Allah ya kawo muku fa khuzuhu ku rike shi umma na hakum anu duk abin da manzo Allah ya na ku fanta ku hannu to summa insha'i rusulu sannan wannan kaga an tabbatar maka da annabi duk abin da ya fada daga Allah ne babu wani abu na son zuciya dan zawali iskalihi an kore maka dukkan wani mushkila to in shayi rusulu da kuma lazi laisa huwa fi kutubin almabosu fihi shi kuma faruwan manzanni lilhukumi akan hukunci allazi laisa wa fil kutubin almabosu bihi cikin abin da a taura injila zabura furkanu mazala su kuma suna da dama su faɗa maka ga yadda ake son a yi ga yadda ake son a yi kamar ta daribi dai inda za ku kowane malami ba irin koyarwarsa dai da kowa ba ne amma a haɗu a wajen mutum ya fahimci abin da ke nufi da muna karatu alifin an baki wa wuzal ko wanda yanzu suka zo ya suke yi alifun ko alifun ba'un ko ainun ko an baki kenan wawun ko duk haka za ka gani me bambanta irin isharanmu da isharanmu na baya da na yanzu aiki ne kowa da irin hikimarsa wajen yadda zai isar da saƙon amma dai abu ɗaya ne ka kira sunan abin ka haɗa shi sai ka ce a uzu billahi mina shaidanin raji sai a ce ka fara kai ma abin da za ka koma can ɗin a uzu billahi mina shaidanin raji ne haka ne ko amurul ilahi horo ne na ubangiji la shakku fi ba a kokonto annahu min indillahi daga wajen Allah ne wa ahzu lil hukmi ka kama shi ya zama hukunci min indillahi daga wajen Allah ne bi adi muri ga lamarin yanda su lamari guda biyar ne ko hudu imma min dariqin nasfi zaka dauki wannan wasikar yadda ya zo maka min dariqin nasfi dangane da kaza da kaza ayo wahuwa zai baka amrul qadai yanke al'amarin daga Allah ne wai ma min dariqi asrarin ko ta hanyar sirri wahu amrul qadai aidan shi ma al'amari ne yanke daga Allah ne wai ma min dariqi ilhami ko kuma ta hanyar ilhama wahu qadai shi ma qadai ne aidan wai ma min dariqi wahayi ko kuma ta hanyar wahayi bi wurudil malaki mala'ika ya zo alaihi ya zo wajen annabin bi amrillahi mujarradan da horon Allah mujarradi an qaulillahi amma ba ya fada masa yayi aiki kaza amma ba ba nassin kamar yadda yake ba tashabal amru wahu kadai shi ma hanya ce kadai duk wayannan hanyoyin kaga annasfu dariqul asrari ko ilhami dariqul wahyi wa kagan su duk baki daya suna zuwa wajen ubangiji da wannan wajen annabi da wannan hanya guda ku annasfu asraru wahyi dariqul ilhami dariqul wahyi ɗari ƙulwaye wainan duk haka suke zuwa ta hanya guda hudu in suka zo kuma horo ne daga Allah yawa horo ne daga Allah haka Allah yake nufi dukkan su ana kiransu ƙadayyu faman nasbu a nasba na farko fawo amurin malumin lorosile shi al'amari ne sananne ga manzanni alaihi salatu wasalam fi hadaratul ilahiya nasba ya danganin annabi da Allah nasban kenan ai ka san annabi yana da amana annabi ba mai ƙarya bane ba mai hayinci bane sadiqun mai gaskiya ne duk wani annabi kaga wannan nasba ta nasabtu tsakanin an riga an san wannan ko saddukun zulamanati zu fidanatin zu zu zu zu an sani babu wani annabi da yake ajiye wani abu a gaira muhalli babu shi to kaga nasban yaya suke ya yarda da Allah Allah kuma ya yarda da shi an rufe wani kofan ko shi ne malumin kullaha mutanasibatun ala kanunin dukansu sun yi munasaba ala kanunin la tanafaruhu lake matu babu wanda ke kore shi daga hikima an tale da adam ya himaran a ce mace ta haifi jaki saboda haka an san abun ba zai fito ba a abin da aka faɗa makan nan wajen amana siriku tabligu da fidana da sauransu duk an san ba yadda za a yi mace ta haifi jaki ba yadda za a yi a wajen malan ko kuma mace ta haifi raƙuma walaksu ko kuma raƙuma ta haifi mutum ko jaka ta haifi mutum a magana ce wanda ta fito min jihatin nasbi me ya hada abin da ya hada nan kuma shine zai haifu ladan mutanasib saboda bai dace ba a yi haka fahimnin liyin kida lilahi yanke wannan hanzarin na ubangiji ya riga ya nuna maka kawai ko ka da ko jahala ta sa ka ja ko ka yadda ko jahala ya sa ka ja wayin kana wayin kana al'amru sadiqan idan alamar ya kasance gaskiya ne la ya tauƙafa ala wujudi shay'in wadami mutum ba zai tsaya akan samu wani abu ko a ce a rasa shi ba lano yin kida a hukun mashiyati an yanke shi ne da hukuncin mashiya wayya ita kuma mashiya la ta tauƙafu ala shay'in ba ta tsaya akan komi walakin nahu sai dai shi jalahu fi alim hukumihi Allah ya sanya cikin alam alim hukumi nasban wajen nasba hakiman gwani ne Allah ya kaufi ikitida ulilahi ba wani abin da ke faruwa cikin yin kuwan lamarin Allah ya lafi kabilati dabi'ati sai ta muqabalan dabi'a la gairu ba ta wani abin ba fa inna zara masalan shi in ce tsiro la ya siwo zara'atu alal hajari ba yin shuka akan dutse salad samma a ce kurman dutse bayi ko sun mai ta halalaha zaran kamilan a ce kuma wai ya fito tsaron ya fito da kyau wai hariju kama huwa fiturai bayid abinda aka sani ana no ana ana ana ana ana shuka ne a ƙasa mai kyau falata ta babu abin da zai zo liyadamin nisbatul qabliyati gabarin nasfa na qabliya lahu wala ya ta'ata masalan huruj zar baya yiwa a zo da tsiro ba da bazarhi fi ardin a zo da shi bayan noma shi cikin ƙasa illa bitura bidai sai a gurin da yake da ƙasa mai daɗi wa ƙasfin ma'i kuma zuba man ruwa autara fi samma tambihun go autara fi ko ka gani samma can akwai tambiyo ne tanihu riyahu tanihu ne tanihi ariyahu wan shamsu lahu yanda zai nisantar da iska da rana ila an yasira zar'an kamilan kaga rana da iska komi da kake gani rayuwarsa tana faruwa ne inda ruwan ne sarmadan ba zai yi ba in kuma rana ne sarmadan ba zai yi ba in iska ne sarmadan ba zai yi ba saboda haka rana akwai abin take zuwa da shi wanda take amfanar da mu da shi iska akwai abin da yake zuwa da shi wanda yake wadatar da mu da shi sannan ruwa akwai abin da yake zuwa yake wadatar da mu da shi wanda in aka ba ɗaya ne kawai ba zai yi ba a rayuwar gaba kiɗe ba rayuwar bishiya ba ma kowane irin abu ne ba ya yi wa haka Allah akbar wa biduni hadhihi al-umuru in ba wannan al'amari la ya kharji zar'an kamila ba a samun tsiro ya fito cikakke li'adam munasabati saboda bai dace ba li faqad liqabiliyati tabi'iyya da rashin muqabala na dabi'a wa haka za haka haka abin yake kaga mun ga bangaren nasba kenan wa ma tariqul asrari a hanya kuma ta sirri fa ilmun sabitul rasuli shi ilimi ne tabbacece wajen annabawa alayhi salatu wasalam mahama amarhumullahu bi amri duk lokacin da Allah ya hore ya hore su da umarni wani hawan bin nahi ya ne su da abin da aka ce a tsalahum ala sardi zalika za a yi masu itala'i wa annabawan ala sardi da zalika tafi akan wannan nafa'an wa darran ko in sun faɗi abu to an aka faɗi abin sirri ne to har abada haka ne in sun hana abu to haka in ba su hannu ba shi ma nafa ko wajen amfanuwa daren ko wajen cutarwa shi ma haka yake eh dai abin da aka ce in ka yi sata akwai abin da zai taba ka da shi in ka yi zina akwai abin da zai taba ka da shi to wannan cutar tana saboda in ka bi Allah ka ji tsoron Allah to akwai abin da za ka haifar a cikin tsoron Allah to wannan abu yana nan a sirri ne Allah yake tabbatar ma annabawa wa haza maqulun lahum wannan an fahimci haka malumin min amrin lillahi an sani daga alhoro na ubangiji faiza liman rasulu haza idan aka san idan aka san da manzala wannan ai amrin ka allam ya tifi qaulu subhanahu wataala kaman ba wani magana da kawai annabi ne zai gaya zai dinga gaya maka in kai kaza ai maka kaza in kai kaza ai maka kaza in kai kaza ai maka kaza wannan sirri ne ubangiji ne yake sa wannan sirrin a jikin dan adam a jikin annabi waje da sirri allazi ayanahu zai samu wannan sirrin wanda aka nuna masa fi amrin lahi da horon Allah ne fi amrin akhara a wani horo da man umira bihi za a ce yi amfani da shi a wani ha'anu ko a ce a hana lissirin lazi Allah mu saboda sirrin da Allah ya san da shi in ka sha giya sai ka je ya ce yuhamiru lakala ba za ka gan shi a ƙurani ba amma za a gaya maka fajitanibu ku nisanta kawai ko yawa haka dace to amma annabi shi kuma sirrin da aka nuna mara ka gaya mar doktor ne sai faɗi yanayin yadda abubuwan suke haza huwa rukumi wannan shine hukuncin min dariqil asrari ta bangaren sirri wa ma dariqil ilhani amma ta hanyar ilhama ko wa imma bi talqi ko a gamu da a gamu da wahayin da annabin aw bil qa'in ko a turo masa aw bil qa'in ko shi ya gamu da ko a turo masa ilkayin a turo masa au bilikayin ko su haɗu da wani ko a zo wajensa ko ya zo ko a turo masa ko ya je an matalaki ina aka turo masa fawo taujihu rasul alaihi salatu wasalam shine fuskantar annabi sallallahu alaihi wasallam bi kulliyati batini da kulliyan batininsa ila hadaratul haqi zuwa ga hadaran ubangiji fi talabul ilimi cikin neman ilimi kashfan wajen yayewa fa yujabu fihi ne sai a faɗa masa a wannan lokacin annal hukuma fihi wannan hukuncin abun fihi kaita kaita akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza amran wa amran wa nahiyan horo da hani waho kadai shi ma ilimi ne kadai min hadartullahi wannan bi liqa'in ko a hadu waho amrun shi kuma al'amari ne ya tawajjahu min alhaqi wanda yake fuskantowa daga ubangiji ila rasulullahi alayhi salatu wassalam zuwa ga manzani ala bagatatin min rusuli kawai sai a ga ga wani manzo ya zo masa da wani abu bagatatin mina rusuli daga manzanni wala gairi taujihin ba tare da ya fuskanci abun ba le talibin suwari ba sai ya nema ba kawai za a turo masa ne an anil hukumi ce a kan kunci kaza to kaza za ka yi fowa ilƙayin shi ne bambancin ilƙayi da liƙayi wukullal amraini dukansu laƙwa alaihim al'ilƙa da ana ce masu an gaya masa an sanar da shi ya gamu da shi an san da shi wata laƙa illa annahuma sai dai su ya tarika ne sarabu fi ma ya tawajjahu fi rasulu cikin abin da ubangiji manzalla ne ya yi tambaya ila hadarati wa man ja ala gairi tawjihin da kuma an zo masa da labarin bai je ya tambaya ba shine bambancin liqa'i da liqa'i na ilhami wa man liqa'u falaskuru amma shi gamuwa fala yuskaru ba a mata shi wala alamu ba wanda ke sanin sa'ir la'arbabu sai wanda suka cancanci wanda suke cikin wannan zubin wamal wahayu shi kuma wayi kowa ya ti fil malaku shi mala'ika ne ke zuwa masa ya tifil malaku mala'ika ne ke zuwa biyamurin layi da horon Allah muhabbiran yana ba da labari biyamurihi ya fada masa ga abin da Allah zai yake nufi da shi amran ya umarce shi ne wa nahayan ko ya hana shi ne le rasuli alaihi salatu wasalam wannan daga wajen horon daga wajen Allah ne ke turowa manzala mala'ika lakin sai dai wurudul malaki bi amrin zuwan mala'ika ya zo maka da horo bi amrin mujarradan an qaulil lahi da horo mujarradi an qaulil lahi daga fadan Allah almasmu' min zati yana ji ne daga zatin Allah ake fada masa ana fada masa kaman duk abin da zai ji inna sanuliki alaika qawlan saqilan ne sanuliki alaika shi maganan ba daga jibrilu bane a maganan an sa hanyar jin jibrilu ne zai zo zai zo ya zama kaman wasila tsakanin rabbul izzati da Allahu amma shi ne mai isar da saƙon amma kuma maganar saƙon daga rabbul izzati ne an gane wa zalika al'amru wannan shi ma al'amarin fi haƙiƙati a cikin iyansa lamin sha illa na ƙaulillahi baya faruwa sai daga fadin Allah saboda haka an sa shi ne wasiratun kawai amma ba shi ne magana Allah ne amma Allah ne yake ganin dama kamar yadda aka yi babul ilƙayi na ilhama kaga ba ba mala'ika ciki kaman babin asraru ba mala'ika ciki babin nasbu yadda abu ne ya faru wanda tana ake sanin sirrin Allah gaba ke daya wa yadabullahi ta'ala magana Allah ala ismaini ya kasu shi biyu ne khidabun fi alim fi alamul hikimati Allah yana magana wannan wannan wannan rikici ne alamul hikimati wa alamul mashi'ati wannan da yawa da yawa naji wayannan mutanen ba su fahimci ba sa gane wannan magana a cikin alamul hikima ne ba sa gane wannan a cikin alamul mashi'a ne saboda haka in suka zo ko sai su condemning nassin qur'ani amma ba wai sun sani ba to kuma sun kasa gane cewa ba su sani ba ba su kuma yarda ba su sani ba duk wani abu shine maganan na ce manzo gabaki daya an turo annabawa da shirya ne an turo shaidan da bata ne dukkan ma'aikatan Allah ne ai wani ya zabura ya ce ai shi bai yadda ba ai Allah bai ce Allah ba ya horo da alfasha kaji mahaukaci Allah ba ya horo da alfasha tunda Allah ba ya horo da alfasha to in kuwa ba ya horo da alfasha ba horo ba ne alamul hikimati ne wa alamul mashi'ati anan abin da zaka fitar da ilimi kenan Ka z- amma in ka buge kana zaton ka kawo na singura ne ka sha wahala shin shedan shi yayi kansa
Allah ashe yana da iko shi shedan da zai batar saboda shi ma ilahu ne
in dai haka in dai haka ne ne kwarai da gaske in dai haka ne shedan yana da iko saboda shi ma ilahu ne in kuma yana karwan izini ne kafin yayi to Allah ɗaya ne in kuma ba haka ba to ma- malam dan daudu ne bai sani ba
bai fahimci komi a cikin addinin ba
zai gyara saboda yunkuri ka ce da aka dinga attacking din kowa ba ba gaskiya ba ne ba zai yi ba saboda baka san yanayin abu kuma nassin ƙurani za ka je ka taka yanzu misali yan ce maka komin ha- rashin mai hankali a wolo ma jibo
Malamin kalle al-mukallafi ta siyo imani su mai silu ba kuma ma'ana ma'arifatu ma ma yaslu bi fardu aini sai a ce ka haka mai salati yace wa zakati wa sawmi wal hajji misali duk abin da ka faɗan nan fassaran fassaran hadisin annabi ne ba shi ne hadisin ba shi kuma magana mazala fassarar nassin ƙurani ne ba shi ne ƙuranin ba haka da ka gane yadda annabi ya fahimci abin yadda yake daga wajen Allah ba haka kai ka fahimta ba saboda haka irshadi ne waddilala irshadi waddilala shine kawai kai dai ka gane Allah da yake ya tara mu cikin gidan tsira hidabun fi alim hikimati wa hidabun fi alim mashi'ati kaga wannan dole sai ka gane shi ka san magana la alamul hikimati ka san magana la alamul mashi'ati Allah Allah ne zai ce je ka kai sata shi zai hore ka ka je kai sata amma in ka je sai ce to ka ji tsoron Allah haka kuma zai gaya maka ka ji tsoron Allah in ka ɗauka in kuma ka kada nafsu wannan hawa mutba'an wanda ka kada ita laisa alqawi bi suratin walakin alqawi man malaka nafsuhu inda al-ghadabi amma Allah ne zai baka dama in ka je kai ka ɗauka cap sai ya ce an kama ka kuma Allah ne zai kama ka shi zai kama ka kuma shi ya hore ka an yi ma sakiwa wai ne fahadai na hum na jide ne falakta malaka ba ayan barka ruwa kai ya kamata sai ka zo sai kuma ka gwada karfin imaninka domin an gaya maka sai an ja da kai zuce ka ma bari un nafsi inna nafsa la marata bisu'i illa ma rahimar bi to komi kau ka fada saboda baka da uba baka da wanda zai hana ka baka da malami da zai muka tsawa ba wanda kake jin shakkansa ai komi za ka yi komi za ka yi tashin sakali da ka yi Eh, komi ya zo mawaka komi ai sakali ne ba bari yi a ba zai yi ba a ce ba wani zamar- ba wani zai ma mutum fada to wannan shine ake nema da wannan ne mutum yake samu ya zamo mutum amma duk duniyan nan ba wanda ya sai ya gaya maka kaji ai ka faɗi ya ka faɗi warwas Allah yake yi to wannan abin da yake faɗa alamul hikimati alamul mashiyati wakilal hidabai ne sahihun sabitun horo da da ya ce kaje ga ka ga s- kaje kai sata kofar gidan a bude yake kuma akwai kuɗi a gurin eh gashi nan iba iba kana shiga sai sai a rufe kofa a ce an kama ka me shigo da kai sai me waye waye waye tura ka waye kuma kama ka shari'a sai ta hukunci yanzu duk mutumin da ya kashe mutum mutum yana kashe mutum ne ai ba wani mai kashe mutum Allah wai taffal an fi sai na mutiya to amma kai suka je ga mahal alƙali ka ce ba kai ka kashe shi ba Allah ne inda bai ga dama ba da zai mutu ka- ka gaya wa alƙali haka ta ma alimul hukunci ne wal mashiyati al hikmatu wal mashiyatu sai a ce mutuwar ta tabbata a hannunka kai ne asbabu kaga nasba asbabu kana da gaskin sabai to irin wayannan abubuwan sai mutum ya fayyace tukunna a ilimi zai tafi ya amfanar da al'umma amma ba dan haka ba haka ba amalu amalan salihan ne wa akhara sayyan Allah ya kiyaye dukkansu daidai ne da hidabul hikimati da hidabul mashi'ati ha idza arna an nuhlik alqaryata amarna mutarafiha fa fasaku ba Allah bane idza amarna anna an nuhlik alqaryata idan muna son mu halakar da alqarya amarna mutarafiha sai mu sanya masu mulkin gidan masu girma a garin fafasaku sai su fasikanci sai kuma makama su wannan duk gaba gida Nafsi ne.
ba yadda za ka yi ka kauce to a tumino na bibabil kitai ba takburu na yana lalamu rubil fashai duk wanda aka kashe duk wanda aka kashe Allah ne ya ce a kashe shi a lokacin ya rage alƙali su je su yi aiki ya rage
Ana da kullu shay'in sababa eh, itikadi wa imani bi kai itikadi kai imani da shi fahidabuhu maganar sa fi alamul hikimati cikin alamul hikima qaulu subhanahu wataala ya a alamul hikima yake zuwa wa ma halaktul jinna wal insa illa liyabudun kaga alamul hikimati ne ba mu halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta mana ka gani ba mu halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta mana alamu ne hikimati ne ai la ojaba alaihim ibadati mu wajabta musu ibadan mu fa in wafu biha idan suka cika asbatuhum sai mu tabbatar wa in halafu in suka saba istahaqul quwwatan minni sai kuma mu gamu da su haka ne an bayar da wannan samfur ya fito to wai da fi alamul mashi'ati shi kuma magana cikin alamul mashi'ati qaulu subhanahu wa ta'ala, walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidatan da ubangijinka ya so sai mu sanya dukkan al'umma su zama abu ɗaya ne dukkan su zan masu bi ba wanda zai saba wala yazaluna muktalifina sai a wannan su bi wannan su saba kaga alamul mashiyati wa alamul hikimati kenan ko Ah. Wa- wa min al hidabi a cikin hidab fi alamul hikimati qaulu ta'ala wa ma arsalna min rasulin ban mu turo wani annabi illa li yuda sai dan abi shi bi iznillah wal hidab bil mashiyati shi kuma hidabul mashiyati walau annana nazanna ilayhim malaikata da mun saukar da malaiku akan abin da ake nufin si ba wanda zai ko yace illa in ya sha Allah sai abin da Allah ya so fa fil ayatul ula qawlu subhanahu wataala fa wa ma arsalna min rasulin ba mu turo wani annabi illa li yuda ai asbata asbatal imanu imani ya tabbata mamlukan lil ibadi gabayi ne wa fil ayatis sannabi jarrada man al imani an cire su gabarin imani an mai da su a buga kenan wani wula ya kunu ila bi mashi'ati ba wani abin da zai kasance sai cikin mashi'an Allah kenan ka gani walau sha'a rabbuka lajalan nasu ummatan wahidatan fala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbi walizalika halakahum kaga ai an an sake to yinta wannan min iblahi alaina tambayin shi yadda shoti ya ne magana kai kenan to wannan in mutum ya duba ya ishe ka ka gane alamul hikimati wa alamul mashiyati eh ba Allah yana sani walau sha'a rabbuka lajala nasu ummatan wahida eh da Allah ya so to kun ba hakan ya so ba amma hisabul hikimati an gaya maka ne wa ma halaktul jinna wal insa illa liyabuduni kabi kabi kawai amna kace ma kenan amma sabawa zaka saba saboda haka wannan sabawan akan sadaka duba shi kuma wancan an umarce ka ma halartun jina wa ɗinsa illa la yabuduni wannan kuma an nuna maka dole da samu sabawa yau kana dan mumini mumini gobe kana dan munafiki munafiki har sai kai istiwayi ma a wajen Allah kuma amma faɗi tashi ne wani kuma a yi shi zar wani wani kuma yula da muminin wai ha muminin wai mutu min kaga irin wannan kenan wani kuma yula da kafirin waya kafirin wani mutu kafirin ba ce yi ba ne? an ce yi amma kaga ma sha a rabu to waye ya yi da Allah ne wani zalika halakon wata matkalimatu rabbika sirkan wa adala eh to wannan shi ne to wannan duk abubuwan da mutum bai sani ba masu shigogo ɓangaren ilimi ahir su kiyaye ɓangaren da aka san wanda suka san abu almuhaƙiƙuna almudaƙiƙuna fil ulumi a ce za zuwa taka su da ta tuntube ana ana fadawa kwata sai mutum ya yi shekara talatin tukuna zo ce ya gane a lokacin bayan ka halaka da mutane duk kasa sun sun rashin kunya wa mutane eh kasa a mutu a ji a sha wahala ba ce ka zamo abinda ka cancanta ba sai ka zama karbabe ka zauna kan abinda kake kai to shi ne ya kamata a ce mutum ya bi ba za ka yi baya da ka yi baya da ka zamo malami ba sai ya zamo ka ba da kiyayewa domin ubangiji ya ce fala ta kaf ma laisa laka bihi ilmun ka gani ba maka izini kai bayani akan komi ba su ko mutane suka ci ba wanda ya isa Allah ne hana suka ci a nomino bai ba ne wani kafar bai ba da wannan dai ba za mu ji ba eh wannan dai ba za mu ji ba eh kuma duk nasin qur'ani zaman lafiya shine abin da Allah ya sa nan bayan Allah mutane ne wanda suke sun zam duk abin da kake nema ilimi sun haɗe tukuna suka zazzago muku ga fama manufan annabi ga manufan annabi ga manufan annabi ga manufan annabi sai kuka ce ba za ku yadda ba waye sunansa sunansa shehu abdulkadiri ko sunansa shehu tijai to sunan laifin ma abdulkadiri shehu tijai ne ya bata lamana ga baki ɗaya da abin da ya fito ta wajen su karma ya da shi kenan saboda yan bindiga daɗi Allah kiyaye Allah rufa asiri Allah taimake mu albarka manzala اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقولك والخاتم لما سبق الناصر لك لك والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر من دار صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مدربة في كل عدد بعدد ما في الإمكان وحيد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الفاتحة السلام عليكم